بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تكتسلوا وإن كنتم مرضى أو ألا سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النداء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فاقسوا بوجوهكم وأيديكم نعم إن الله كان عفوا غفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan magari mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar lahadi wanda yau muna bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira wanda ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kuma idan ba manta ba dai muna nan a cikin suratun nisa'i inda ajiya muka karanta wa kai fa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin Allah yake ma'ana to yaya idan mun zo da shaidu ga waɗannan al'umman kowace al'umma aka zo aka zo mata da shaida wajina bika ala haula'i shahida kai kuma muka zo da kai akan waɗannan al'umman kai kai musu shaida mun ji yanda aka yi kai komo tsakanin annabi nuhu da al'ummansa yana cewa ya zo ya kira su zuwa anyan Allah su kuma suna cewa ma ja'ana bashiran wala nadira suna cewa mu ba wanda ya zo wurinmu ballantana ya gayan mana akwai Allah ballantana ya kwadaitar da mu ballantana ya zaburar da mu ballantana ya tsoratar da mu har inda aka ce ko yana da shaida ya ce yana da shi shaidan kawane ya ce al'umman annabi muhammad muka yi masa shaida muka ce mun gani ya ubangiji a cikin alkur'ani allah na cewa inna arsalna nuhan ila qaunihi ila akhiril aya muka yi masa shaida shi kuma Allah ya ƙara cewa to ku al'umman annabi Muhammadu wane ne shaidan ku muka ce annabi Muhammadu shi ne shaidan to a wannan rana shi ne muka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yau izin wani irin rana ne wanda allazina kafaru wa asawun rasula wanda waɗanda suka kafirce ma Allah suka saba ma manzan Allah ya waddu za ka ga suna so suna burin lautu sauwa da imul ardu wai ina da ma yanda ake ce makabiran duniya idan an gama komi ake ce ma'ana dabbobi irin su raƙuma da irin su raguna da irin su kajina a ce musu kuntum turaba ku kasance turbaya har ma za ka ga kafiri na burin ina ma ya ƙulu ya laitani kuntu turaba ina ma da Allah shi ma zai ce mai ya zama turbaya to ko ranan nan Allah ba zai yi haka ba wala yaktumuna Allah hadisa Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za su iya koye ma Allah wani zance ba ko labari da ya gudana Allah ya san komai yau aka karanta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله يسوكر دوانا آية يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani Allah na kiran duk wanda ya imani ko namiji ko mace ko yaro ko babba in dai kai imani ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ka ce na'am da kai ake yi ka tsaya ka karbi sako Allah ya ce la taqrabu salata kar ku ƙara kusantan sallah wa antum sukara al'anun kuna ne kuna masu maye hatta ta'alamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗi an ce a farkon musulunci wato shan giya da cata Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta kai tsaye ba saboda yadda kafiran makka suka saba da giya da cata shine Allah da ya kalla in an ce su daina sha kai tsaye mai zai faru to ba za ma su yarda da Allah ba kuma ba za su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya fara cewa ne yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbaru min nafsihima Allah ya ce za su rika tambayan ka game da giya da caca ka gaya musu a cikin giya da caca lallai akwai wani zunubi mai girma amma kuma akwai ɗan wani amfani ga mutane kuma cutarwan ya fi amfanin yawa kaga har yanzu dai ba a ce an haramta giya ba sai wasu sashi a cikin mutane ce suka bar shan giyan tunda sun ji an ce cutan giyan ya fi ne amfanin shi yawa sai wasu kuma suka ce to tunda Allah bai haramta ba sun saba suka ci gaba da sha ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai ga wannan ayan ta sauka wata rana abdullahi abdurrahman bin auf sai ya shirya walima a gidansa bayan ya shirya walima ya gayyaci manyan sahabbai walima a gidansa aka zo aka kawo abinci aka kawo abin sha a cikin abun da aka tanada har da giya to bayan sun ci abinci sun koshi kuma suka sha wannan giya suka koshi tunda Allah bai haramta ba shikenan aka sanya ɗaya daga cikin manyan sahabban nan akan ya zo ya ba da wannan sallah ya ba da sallah na sallan magriba shine da ya zo sai ya zo ya karanta suratul kafirun inda Allah ke cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun qul ce ne da su ya rasulullahi ya ku gayyan kafiran duniya la a'budu ma ta'budun ni ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba haka zuwa la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu kuma ba za ku bauta ma abinda nake bauta mawa ba har inda Allah ya ce lakum dinukum waliyar ne to shi da yake an mankas an sha giya shi kenan sai ya fara karatu ya ce kulya ayyuha alkafirun a abudu ma ta abudun antum abiduna ma a abudu me aka cire kenan ya cire la la la to cire la la din nan to kuma ma'ana ya canza a abudu ma ta abudun zan bauta ma abin da kuke bauta ma gumaka kenan wa antum abiduna ma a abud kuma za ku bauta ma abin da nake bauta mawa kaga abu ya zama wani iri sai Allah ya ce to daga yanzu ya ƙara jan wani burki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku ƙara kusantar sallah alhanun kuna me kuna masu maye hatta ta'lamu ma ne hatta ta'lamu ma ta hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗi shikenan sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to tunda dai Allah bai haramta shan giya ba har yanzu to za mu sha kaman da daddare kaga kafin su zahi ya zo mun watsaki shikenan suka tafsi gaba da tafiya a haka har dai Allah subhanahu wata'ala da ya ga addinin ya riga ya karfin da a iya mene a iya mu daina shan giyan gaba ɗaya sai Allah ya saukar da ayar suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Allah ya ce, Ya ku waɗanda kuka yi imani daga yau, na yi kansil na haramta shan giya, inna malhamuru, iyakacin abun sani shi giya, me ake ce ma giya duk abin da zai sa maye, in shalasha zai sa maye sunan shi giya, idan kwaya zai sa maye sunan shi giya, idan wiwi zai sa maye sunan shi giya idan fara da baka da ja da shuɗi zai sa maye sunan su giya duk wani abu da zai iya sa maye domin annabi ya ce ma'ana duk wani abu da yake sa maye sunan shi giya kaga kullu muskirin hamurun wa kullu muskirin haramun duk abun da ke sa maye sunan shi giya kuma duk abun da yake sa maye haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, Allah ya ce iyakacin abin sani duk wani abu wanda yake na giya wanda ke tamaye wal mai tsiru da caca, me ake ce ma caca shine wani ya sa wani abu, shi ma wani ya sa wani abu, sai idan wani ya ci sai ya kwashe duka. To wannan cacan haramun ne, wanda yanzu ko ya zama ruwan dare game duniya. Caca ya shiga duniya kwarai ya zama bala'i a cikin al'umma a yau in ka ce kar ai caca to za ka zagu yadda ka san zogala za ka zagu wai saboda ka ce wa mutum kar kai caca ka zo ka bi Allah ka nema a taskan Allah Allahu huwar razzaku Allah shine mai azurtawa amma duk wanda ka ce mai dakata wannan kaza caca ne kaza caca ne to shine za a zo a yi ta zagin ka ana zagin ka har in ka zo wucewa a rika cewa dan bakin ciki saboda ya ga bai kullu komi ba kuma bai nufin mutane su kullu wallahi ba wani wanda za ka ga ya azurta da arzikin wai amma kuma caca ne yake yi wannan wala arziki ne mai hadari Allah ka tsare mu da ya ce innamal khamru wal maisiru da iyakacin abin sani da giya da caca wal ansabu da rehu ka san akwai wani abu da za a watsa na rewu to shi ma wani azlamu da karan kibau cace ne nau'in cace ne shi ma na wasu irin itace ake watsawa ya ce rijisun min amali shaitan waɗannan duka ƙazanta ne daga aikin shaitan faje talibuhu in ji Allah ku ne sance shi la'allakum tubli'un ko cewa ku kwa samu babban rabo saboda haka a kiyayi cata a kiyayi giya kuma na sha faɗi ko kwanan nan ina cewa yau harkan kayan maye shine ake samun kuɗi mafi girma da shi mata suna yi maza suna yi yanzu akwai macen da abin da za ta iya sha namiji ma ba zai sha ba kuma 'yan mata na yi matan aure na yi Allah ka tsare za ka ga mace ta sa bakinta ta sha abin da za ka yi mamaki kai namiji in ka sha sai ka je ka ce za ka ɗauki dutsen kubera saboda ita kuma ta ji bata ji komi ba ta saba to saboda haka mu yi hattara mu yi ƙoƙari matuƙa bayan Allah wajen janyo ƴaƴayenmu a jiki wallahi yau ƴaƴayenmu sun fa lula dajin da sai dai Allah ya tsare muna roƙon Allah wannan shaye-shaye da ya cika duniya tsakanin samari da mata Allah ka ɗauke mana wannan musiba ya ci gaba da cewa Allah dai ya hana shaye-shaye da sauran irin wannan ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kar ku ƙara kusantan sallah al'anun kuna masu maye hatta ta'alamu ma taqulun har sai kun san mene kuke faɗi ba mutum ya zo kuma ya ta kwaba ba ana cewa iyyaka na abudu ya shaye yamman kal ya koma cewa uwaka na amadu kaga saboda ne saboda ya sha yayi tatun saboda haka shaye shaye bala'i ne. muna roƙon Allah tsari Allah ya tsare mu kuma in an gama su yi to ba za a rinka gungu ne ana yi da su ba wannan ba mafita ba ne in an ga wanda suke yi za a bi su da addu'a ne da nasiha da jawowa a jiki kar ka gan kawai yau kana normal ba ka wani abu na ɓanna kawai ke ka tasa masu ɓanna da maganganu wane Allah na da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir an sha ganin kyakkyawa a ƙarshe ya zama mummuna Allah ya tsare mu an sha ganin mummuna a ƙarshe ya zama kyakkyawa Allah ka sa mu zama kyawawa a farko da tsakiya da ƙarshe. Allah ya raba mu da mummunan ƙarshe. Saboda haka in an gansu suna haka, to ba kayan a yarda su ne ba, a yi ta wani maganganu, ana ai ɗan wane ne, ai ya zama dai kai dai kayan ala shirya Allah dai shi kyauta, a jawo su a jiki da nasiha da addu'a wannan shine mafita sama da yanda yanzu za ka ga ana majalisa majalisa ana yi da su. kuma waɗannan an bi su a hankali to wata rana a cikinsu har limamai za a samu in an bi su a hankali wata rana a cikinsu har shegunnai za a samu in an bi su a hankali wata rana a cikinsu har ladanai za a samu da masu kula da addini yanzu dai ka kalla yanda zuhununu wani mutum ne wanda ya zama ya shahara a cikin tsarin ta'addanci wato ko a ta'addanci kamar yanzu ne a ce bello turji kako san ya shahara a ta'addanci a ƙasar nan to shi wannan sukununi shine shugaba na 'yan ta'adda a lokacinsa wata rana ana zaman zama sai muƙaddamin shehu tijjani radiyallahu anhu sai ya bar duniya da ya bar duniya na garin su zukununu shi kuma zukununu yana daji kamar a ce yanzu yana tambisa yana daji ko na birnin gwari shi ne sai bayan ya bar duniya sai al'umman garin suka shirya suka je gun shehu tijjani a kan ya naɗa musu wani wanda zai zama mukaddaminsu to shi kenan maulana shehu tijjani ya ce ba komi insha Allah za a naɗa muku wani wa aka naɗa shehu tijjani ya ce na naɗa muku zukunu ne yanzu shi ne mukaddamin ai sai kallo ya koma sama saboda su sun san zukunu wani mutum ne ma'ana wanda shi din nan a gari yana cikin manyan 'yan ta'adda shehu tijjani ya ce shi muka naɗa muku a matsayin muƙaddami a fatiha da salatul fati a koma ba shi kenan suka juyo da kyakkyawan niyya aka ce yanzu to a ina za a ga zuƙununu aka ce ai zuƙununu ba inda za a gan shi sai an je dajin kaza shi kenan aka kama hanya aka samu wasu masu ƙarfin zuciya suna tafiya suna tafiya har aka zo inda zukununu yake ka san koga shi yana saman bishiya ne yana jira su kuma na ƙasa da shi suna ƙasa ma'ana in ka gama da su ne sannan ka je ka cimma oga suka ga mutane na tunkaro suka ce eh lallai waɗannan ba su san me suke yi ba suke tunkaro wannan haɗari da idansu menene ya kawo ku kiki kiki zukununu ya ji hayaniya ya ce mai ba suka ce ai shehu tijjani ne radiyallahu anhu ya aiko mu ya ce mene zukununu na kan fa bishiya yana zaune ga babban ba ya ce an ce mu gaya maka muƙaddaminmu na garin nan namu ya bar duniya saboda haka shehu tijjani ya ce yanzu kai aka nada a matsayin muƙaddami ya ce ni aka nada ya ce kwarai ku aka ce kwarai ai kawai sai ya duro daga sama ya ce to wanda zai zo mu tafi ina muƙaddami ya zama muridi ya zo mu je wanda ba zai yi ba to ni dai na yi nan kaga yanzu wanda ya zama shugaban yan ta'adda kuma ya zama shugaban wa'inda kuma in an ambaci sunan shi sai a ce radiyallahu anhu saboda ya zama mutumin kirki saboda haka kar ka yarda dan kaga wani na aikata wani abu zunubi shi umin abu ne in kaga wani na wani abu ka aibata shi to sai Allah ya warkar da shi kan ya jarabce ka an sha ganin haka an ce akwai wani babban malami shehi ya zo wucewa sai ya ga wani ya sha abin sha yana timbele yana juyi yana neman ya faɗi sai ya ce wannan wai ba wani bane aka ce ɗansa ne ba ɗan ɗan wani bane aka ce ƙwarai shi ne sai wannan babban malamin sai ya ce kai albasa ba ta halin ruwa ba wannan wanda ɗan mutumin nan yana kwamaye ba yana neman ya faɗi amma abin da ya ce ana gabata malam ba fa farkon ba ƙarshen to Allah wannan ƙaramin aya ya bashi ana gabata malam ba farkon ba ƙarshen ai sai malamin ya sauri ya rungume shi ya ce ka zama malami na zama na koma matsayinka saboda ya mai karatu ne girma ba farkon ba ƙarshen ai kaga farkon shedan ne kyau ƙarshen fa mummuna kaga da an ce har yana karantar da suwa mala'iku amma a ƙarshe kuma sai ya zama wa kana min al-kafirin sai aka sashi ya zama cikin kafirai yau Allah kadai ya san so nawa aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka dan ka zanka mutumin kirki kar ya rude ka ka rika ganin wasu ba mutanen kirki ba kai baka san yanzu ka tsaya ka ga ƙarshen ka tukuna wai a yaya ƙarshen ka zai zo tun da baka ga ƙarshen ba to har yanzu da sauranka in dai sayyidina abubakar Allah ya tsara masa yarda duk annabi ya ce mai kana cikin waɗanda za a buɗe ƙofofin aljanna duka ka shiga sai ta inda ka zaɓa amma ya ce in na ga kafana na dama a aljanna ba zan dariya ba har sai na ga na a ciki saboda ya san Allah ko da yaushe yana iya ikonsa ya ci gaba da cewa wa antum sukara alhanin ku kuna masu maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗi wala junuban illa abiri sabila ko kuwa wani mai janaba idan ya kasance yana janaba illa abiri sabili sai dai in masu ƙetare hanya hatta ta tafsiru har sai kun wanka wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب من الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى إن كن كسن شباك للافيا أو على سفر كو كنا كان هنيا نيمة بيانيكو أو جاء أحد منكم من الغائب كو باين جدا يزوم ليدا تشنكو أو لامستم النساء ko ko ɗaya daga cikinku ya shafi iyalinsa kaji alkur'ani na da alkunya ma'ana miji da mata su hidima ta aure shine ko alkur'ani ya ce aula mattumin nisa'a ka zo ɗayan haka ya same ka falam ta ji duma'an sai kuma ba ku samu ruwa ba Allah ya ce ba ta yamma mu sa'idan ɗayi ba to ku buga ƙasa mai tsarki ku yi taimama ashe kaga al'umman nan Allah ya yi mata ta goma shi babba kafin zuwan al'umman annabi Muhammadu ba a saukar da taimama ba wai in an zo kana tafiya ko ka bayan gida ya same ka ko kuma ka yi hidima da iyalinka lokacin sallah ya zo baka samu ruwan da za ka yi wanka ba a ce ka buga ƙasa to wata al'umman ba ta samu wannan ba ce al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to ce ka buga ƙasa mai tsarki ka yi taimama kaman ka ce ya ake taimaman sai Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum yanda ake taimama ku shafi fuskan fusakunku kuma ku shafi ne hannayenku inna Allah lalle Allah kana afuwan gafura Allah ya kasance mai yawan afuwa Allah ya kasance mai gafara Allah kai mana afuwa Allah kai mana gafara ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تذلوا السبيل الله يتي ألم تر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shin baka gani ba ba kai duba izuwa mai ilal ladina utu nasiban min alkitabi izuwa ga waɗanda aka ba su rabo daga littafi kaman irin su at-taura kaman irin su linjila duk wani wanda aka ba wa littafi ya rasulullahi ba kai duba izuwa gare su ba yashtaruna dhalalata abin mamaki a ba wa mutane littafi wanda littafin Allah ne kuma shiriya ne a ciki amma kuma sai kaga suna sayan me suna siyan mata a to wanda aka bashi kamar yahudawa sun san gaskiya sun san manzon Allah gaskiya ne sun san sifofin manzon Allah sun san komai na manzon Allah amma kuma saboda gaba da hassada sai suka juyar suka ce bata da kudinsu suka ce bata amma kuwar kudin da suka bayar sai suka bayar shari'a to kaga Allah yake cewa yashtaruna dhalalata waɗanda suka siya bata wa yuriduna an tadillu sabil kuma menene nufin su suna nufi ne kuma ku bace daga hanya sun bace kuma ku bace ko a yanzu ku lura ba yahudi shi abin da ya kulla a ran shi shine ba zai je wuta shi kadai ba ba yahudi ba shi yasa zai ce maka to shi yanzu zai baka bashi zai baka bashi amma kuma sai ya baka tsari da kwandishan inda za a tagayyara ko yau Najeriya ba wani abu ne Najeriya ƙasa ne mai arziki Allah ya yi mata arzikin noma Allah ya yi mata arzikin kiwo Allah ya yi mata arzikin man fetur Allah ya yi mata arzikin ma'adanai Allah ya yi mata arzikin economy Allah ya yi mata arzikin mutane ya yi mata arzikin sana'o'i daban-daban amma tun da ta yarda ita sai ce ta cin bashi to da cin bashin nan ne sai a zo a ce to an yarda za a ba ƙasan bashi amma sai an cire tallafin kaza sai an cire tallafin kaza sai an cire tallafin kaza duk da wannan aka jefa mutane a cikin bala'i amma wallahi ƙasan arzikinta ƙaruwa yake yi ba raguwa ba amma tun da an je an faɗa koman yahudu to shi ko ba yahude ba zai ma komai kyauta ba in ya baka abu da hannun dama zai koma ya karba da hannun hagu Allah ya tsare mu to saboda haka wai yuriduna an tadillu sabil suna nufi ne suna guri akan siyaya su hallakar da ku har yau duk wanda ya ce zai bi na ba yahude ko ba nasare to wallahi sai ya hallaka shi yasa Allah ke cewa in dai kana so yahudu da nasara su yadda da kai ne to ba za su taɓa yadda da kai ba sai sun ga ka koma hanyarsu walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi adillatahu da yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da ku ba har sai sun ga kun koma hanyarsu Allah ka tsare mu da bin yahudu Allah ka tsare mu da bin nasara na'am والله أعلم بأعدائكم نعم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله يسي والله أعلم بأعدائكم الله شيني متي سنم وإن ذاتك مئيانك أبو كنغابو kaga dai a yau muna da manyan makiya guda hudu in ji manzon Allah yace al a'abu arba'a makiya guda hudu ne na farko makiyinku na farko shedan inna shaytana aduwwun lakum fattakhizuhu aduwwa shedan makiyinku ne abokin gaban ku ku rike shi a matsayin maki abokin gaba kaji makiyin farko sannan na biyu ba ad-dunya duniya makiyar ku ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Imam an-Nawawi ke cewa akwai wani qasida ko waka da wani bawan Allah ya yi ya ce inna lillahi ibadan fuqana lallaku duniya wa kaful fitana nazuru fiha falamma alamu annaha laysat bi ayyin waqala ja'alu alijatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna yace lallai Allah na da wasu bayi masu hankali da suka duba duniya da kyau ai sai suka yi mata saki duk ba saki ɗaya ba saki ɗaya raja'i kenan saki biyu raja'i kana iya dawowa da ita kenan a su saki dubu suka yi ma duniya me yasa suka yi mata saki dubu wa khaful fitana saboda suna tsoron fitina ko yau duk wanda ya ce sai ya tara duniya ko ta halin kaka zai fada mai fitina dole sai an raba shi da addinin shi duk wanda ya ce kuɗi yake so ko duniya yake so ko ta wani hali wallahi ko ya gane ko bai gane ba sai an raba shi da addinin shi kaga wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin waqara da suka yi nazari akan duniya suka gane duniya ashe ba gida ne na tabbata ba ko ka shekara dubu ka ƙara shekara dubu biyu wata ran sai an ce baka walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al-qabr ko ka shekara dubu da ka ƙara shekara dubu biyu wata rana sai ka ji ka tsindum a ina a kabari to ashe sun da suka lura da haka a shikenan sai suka samu kyawawan ayyukansu sai suka mai da shi jirgin ruwa wanda za su shiga ya kai su gurin ubangijinsu ashe duniya maƙiyarmu ne mai ƙoƙari mu guje ta sai maƙiyi na uku shine nafsu wannan zuciyar da ka gani kana zaman zama sai ta ce maka yau ka san me nake jin ci sai ka ce a'a sai ta ce balangu to balangu nake jin ci kai kuma gashi baka da kuɗi ila sai kuɗin ajiya sai ta ce koma kuɗin waye ci kawai ba abin da za a yi shi kenan sai mutum ya je a ana cikin zaman zama an ce as-salatu khairun minan nawm ana cewa ka tashi kai sallah yafi bacci ne ne alheri sai ka ji zuciyar tana cewa haba kai baka ga aikin da kai jiya ka gaji ba ka dan ƙara koma nan da minti goma sai ka tashi sai dai ka ji ana assalamu alaikum ita zuciya ƙungiyan ayyaya a ji daɗi to sannan maki na hudu shine san zuciya yanzu ko san zuciya kusan bauta ake mata in banda san zuciya yaushe mutum zai ce wai aljanna ko ta hannun kai ko aljanna ne ta hannun wani ba na so ko ba kwa ji kai ka san wannan san zuciya ne wanda ya san aljanna yayi ma aljanna wannan karan tsayan zaka ji yana wallahi ko aljanna ne ni in dai ta hannun wani ne ba na so saboda mene san zuciya ta zauna san zuciya kuma ke ba da dama mutum ya rinka ganin gaskiya ba za ta fito a bakin kowa ba sai malamin shi da Allah an sa mene san zuciya san zuciya ke ba da dama mutum ya rinka ganin gaskiya ba ta zama gaskiya ba sai ta fito ta bakin shehin shi wannan an sa mene san zuciya san zuciya ke ba da dama gaskiya ba za ta bayyana ba sai ta zawiyan wannan san zuciya ne a kowane firka Allah na iya nuna gaskiya kuma mutumin gaskiya ya dace yi ya rungume saboda gaskiya ba na wani bane na wane ne na Allah ne kai inda wanda za a ingije a ture a kikar banzancen shi ai shedan ne saboda ta'addancin da shedan ya ma al'umman manzon Allah na da yawa amma manzon Allah da shedan ya ga gaskiya me ne yace laqad sadaqaka wa huwa kadhubun haƙiƙa yayi maka gaskiya amma shi makaryaci ne ashe ya kamata mafita jam'iyyar san zuciya yan gaskiya ya zo a wajen ɗan ɗariƙa ka kalli gaskiyan kar ka kalli ɗariƙan ka karɓa yan gaskiya ya zo a waje a bakin ɗan izala kar ka kalli izalan ka kalli gaskiyan ka karɓa in gaskiya ya zo ta bakin ɗan shi'a kar ka kalli shi'an ka kalli me gaskiyar ka karɓa kai in gaskiya ya zo a hannun ta ɓangaren wanda yake bautar rana kar ka kalli kafircin bautar ranar ka kalli gaskiyar ka karba wannan shi ake so saboda haka wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine mafi sani da makiyanku kaga Allah annabi ya ga mana makiya hudu to kuma an gaya mana ashe hudu makiyanmu ne nasara makiyanmu ne da dukkan sauran rundunan kafirai wanda su ba a zauna lafiya ke gaban su ba wa kafa billahi waliyan yace ya isa ko ga Allah ya zama majibinci wa kafa billahi nasira ya isa ko ga Allah ya zama mataimaki duk wanda ya sanya Allah ya zama majibincin shi ya zama maulan shi shine ubangiji to lalle yayi dace da wanda zai jibinci al'amarin shi wanda ya zama da mataimakin shi ba wani bane Allah ne mataimakin shi to ya sa'an mataimaki domin a ranan a duniya zai taimake shi a lahira ma ya taimake shi shine zaka ji Allah yana kiran ranar alkiyama yana ce mata yawma tubulas sarair fama lahu min quwwati wala nasir yana cewa ranar alkiyama ai rana ne wanda take ranan hankada hankade da bule bule ranan da ba wani wanda yake da ƙarfi ba mai mataimaki amma an ka bi Allah ka bi manzan Allah to ranar sai ka samu taimakon Allah da taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kafa billahi nasira ya isa ko ga Allah ya zama mataimaki na'am من الذين هادوا يعرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا na'am ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين na'am لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لك- لخير لهم وأقوم ولكن لأنهم الله na'am لكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مصمد ورائنا ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله يتي من الذين هاجوا الله سبحانه وتعالى yace yana daga waɗanda suka kasance ma'ana suka tuba daga yahudu wato a cikin yahudu ana samun waɗanda suna iya tuba amma fa ba yahude na da wahalar tuba ya zama mai kyau har yau kuma za ka iya samun bani sare sai mutum dubu su musulunta nasara amma ba yahude na da wahala shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kiraye Abdullahi bin Salamin Abdullahi bin Salamin din nan a matsayin ya zo ya musulunta ya karbi musulunci bayan ya karbi musulunci sai ga wasu yahudawa suna zuwa za su wuce sai ya ce ya rasulallahi bari ka ga makirci irin na yahudu idan zan buya sai ka tambaye su wai me za su ce game da abdullahi bin salami sai manzon Allah ya ce ya ku bayin Allah ku zo ku musulunta suka ce musulunci kuma bayan addini da muka gada iyaye da kakanni manzon Allah ya ce to me za ku ce game da jagora abdullahi bin salamin suka ce abdullahi bin salamin a suka ce ai abdullahi bin salamin khairuna ibn khairina ai mai alherinmu ne kuma dan mai alherinmu wato malami ne a cikinsu shi mai alheri ne kuma baban shi mai alheri ne kawai ce abdullahi bin salamin sai ya fito yana kullowa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ya ce ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah lallai na ce da kai manzon Allah ne a take suka ce sharruna ibn sharrina ai mai sharrin mu kenan dan dan mai sharrin mu an ka ka ji canjin giya take a yanzu suka yabe shi ba suka yabi baban shi ashe saboda ba su gane ya me ba ya musulunta bane amma suna gane ya musulunta suka ce mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu to har yanzu yahudu tuba babu ‘yan kaɗan suke iya musulunta shi yasa ko sun tara dukiyar menene tunda wa zaribat alaihim zillatu wal maskana wa baqu bi ghadabin min Allah sai ka gama yahude ya gama tara kuɗi yana da trillion da kataraliyan da gangaliyon amma duk ya gama sai ya ce a kasa biyu ya ba mage rabi ya ba kare rabi kaga a tara eh shi a raba biyu dukiyar shi yana so ne har mage ta gama rayuwanta ta rika rayuwa a katifa eh ta, ta shiga gida mai AC mai interlock kare a daura shi a katifa ya dinka cin abin da ya ga dama shi dukiyar shi ya raba biyu kare rabi mage rabi Allah ka tsare mu to shine Allah ke cewa min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawazi'i su waɗannan yahudawan su ne za ka ga suna mai akwai wasu suna ma'ana karkatar da zance daga wurarenta ga inda ga abun da Allah ya ce su kuma ga abin da za su canza shi ya dawo Allah in haka yin mana in ya ce zai ya annabin ƙarshen zamani zai zo kyakkyawa sai su ce zai zo yaya mummuna zai zo mai kyauta su ce zai zo mai ruwa zai zo ne a garin makka za a haife shi sai ce a yamen a yamen za a haife shi kaga duk abin da Allah ya faɗa sun mokaɗa sun karkata wai saboda ƙazzallu wa azallu sun ɓace kuma sun ɓatar har yau kuma duk wanda ya bi na yahudu wallahi sai sun hallaka shi ya ci gaba da cewa wa ya kuluna su ne kuma ɗin nan za ka ji suna cewa yahudawan nan sami ina wa asaina in Allah ya ce ku bi ni ku bi manzo annabi Muhammadu da zan aiko a ƙarshe sai su ce mu mu ba yahudawa ne kuma mun riga mun gama kwaɗayin cewa annabin da zai turo Allah annabin ƙarshen zai turo shi a bayan huje ne mun gama lissafin haka kawai ya turo shi a bakuraishe to ta ina ne za mu yarda wasu su zo su danne to ai zalika fadlillahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim ku ba ku ga yanda Allah ya tashi annabawa da yawa a cikin yahudawa sun samu annaba sune ai banu isra'ila su annabi yaqub kaga shi annabi ‘ya'yansa guda goma sha biyu duka annabawa su lawi su bunyaminu su yahuda su ga yusufa su ɗan uwansa kadai sunan duka annabawa kaga wannan sun koya dace su gode sannan Allah ya tashi wasu annabin ga ma Musa ga Haruna ga Yusuf duk Allah ya dai kakkawo su dan ne dan ya musu ta goma shi amma sai aka darauce su wanda kuke so ya zo a cikin ku ni ban shirya haka ba annabi muhammadu ba ƙuraishe zai zo to kasancewan shi zuwan shi ba ƙuraishe to sai suka sa gaba in Allah ya ce ku ji ku bi sai su ce sami ina wa asaina mun ji mun ki Allah ya kiyaye to ko tun da sun ji sun ki sai Allah ya ce wasma gaira musma'in Allah subhanahu wataala ya ce kuma ka ji a wani wurin ji a ce ku ji ya kamata ku ji ne ba ku san wake cewa ku ji wa ra'ina sai Allah ya fara zargin su yahudu ba su ne ba waɗanda suka ce ra'ina me ake cewa ra'ina ra'ina na da ma'ana fassara guda biyu fassara ɗaya mai kyau fassara ɗaya mummuna shine zaka ji Allah yana cewa la taqulu ra'ina daga yau nayi kansil na hana kar ku ƙara cewa manzan Allah ra'ina kuma ra'inan nan na da ma'anan unzur ma'ana wani ɗan saurare ni amma kuma yana da wata ma'ana mummuna kamar ka ce wani rubabbe to Allah ya ce daga yau duk da yana da ma'ana mai kyau kuma yana da mare kyau to ni ai na san abin da ke zukatan ku ku ba kuna nufin ya saurare ku bane kuna nufin ne kuna zagin shi da wani abu wanda yake da kalma mai harafi biyu to kun tuna kun zazzage masoyina ko Allah ya ce layyan bi alsinatihim Allah subhanahu wata'ala ya ce ka tsare mu domin karkatarwa da harshen su ya ci gaba da cewa kuma a wada'anan fiddini wannan abin da yahudi suke yi ba wani abu bane suka ne a cikin addini da abin da zai jawo a ce za a soki annabi muhammadu ai sukan addini ne allah ka tsare mu walau annahum qalu allah ya ce da a ce su yahudu sun kasance suna cewa sami'ina wa ada'ana allah in ya ce ku ji ku bi sai su ce mun ji mun bi wasma sai su ce ya rasulallahi ai mun riga mun ji wanzurna kuma muna saurare lakana khairan lahum Allah ya ce da haka suka yi to da wannan shi zai zama mafi alkhairi a gare su wa aqwama shine kuma mafi daidai to da sun yi haka walakin sai dai Allah la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya la'ance waɗannan kafiran ne da sanadin ne saboda kafircewansu kana cewa ba ruwanka da annabi muhammadu shi ma Allah sai ya ce ba ruwana da kai eh kana taba annabi muhammadu sai ka ji Allah ya ce zarni wa man halaktu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda saboda ka ce ba ruwanka da annabi sai Allah ya ce ni ma ba ruwana da kana cewa ban da bukatan annabi sai Allah ya ce ni ma ban da bukatan ka kana cewa ban neman taimakon manzon Allah Allah sai ya ce to ni ma taimako na ba zan baka ba kaga ashe manzon Allah shine mu'allil shahid ɗinka in kana son Allah ya kalle ka kalli annabi Muhammad in kana son Allah ya tausaya ma kalla ɓangaren annabi Muhammad shi ne za ka ga walidu ɗan mugira ya ma annabi magana ɗaya annabi ya zo yana karanta alƙur'ani yana Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ya ce ka'ar da Allah kun bari Muhammad diyawa wai da kwakwalanku ai wannan zancen da yake muku a satirin awwali ne bai wuce tatsiniyar watan farko ba sai ka ji Allah ya ce ka faɗan mushi haka to na san shi shi ko ne aka faɗa hakuri zai to in ya yafe ni ban yafe wala tudi kullu allafin mahin hammazun masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin idza tutila alayhi ayatuna qala ni asadirul awwalin sanisimuhu ala al-qur'an Allah yake ka faɗan mu annabi Muhammadu masoyina haka to bari in tona maka asirin da ya daɗe a koyi ba wanda ya sani da ya yau zan tona wala tudi kullu hallafin mahin Allah ya ce kar ka yadda ya rasulullahi kai bi ka bi wani wanda ya zama mai yawan rantsuwa kaga Allah ya soki wani da mugira da yawan mai rantsuwa har yau kuma bai zama mai gaskiya ba wanda duk abin da aka tashi ya ce wallahi wallahi tan kwalan kwada tan natsa ko ba haka to bai zama mai gaskiya ba saboda an soki walidu dan mugira da yawan rantsuwa kaji an soke shi da abu daya wala tudi kullu allafin Allah ya ce mai kuma mahin kuma wulakantacce kaji nawa biyu hammazin yace kuma gashi ne yawan zindan mutane mutane na wucewa su ya nuna su kaga an jefe shi da ne zinde na nawa kenan na uku hammazin masha'in binamin gashi ne yawan yada annamimanci yau ya zo ya ce wane ya ce kaza ai yau wane ya zage ka ya ba ce maka kaza ka ji laifi nawa aka na hudu ko manna'in lil khair gashi mai hana alheri shi ba zai alheri ba kuma ba zai bari ai alheri ba menene karshen alheri saboda sama da idan ka yi idaniya da annabi Muhammadu ya zo ya ce tatsuniya ne kaga shi bai ba kuma ya karasuwa wasu to Allah ya ce mai manna'il lil khair walidu dan mugira mai tana alkhairi mai tare alkhairi ne manna'il lil khairi kuma muqtajin mutun ne mai shishigi kaje na shida asim mai yawan zunubi bai da aiki sai saban Allah saboda ya saba mu annabi Allah ya ce ni ce sabawa yace kuma mu'tadin asim utullin gashi mai katon ciki mai girman kai kaji na nawa takwas ba a da zalika zane a ƙarshe kuma shi ɗan zane ne eh ka Allah ya tona shi to duk wa'annan abubuwan walidi ɗan mugira ya ce duk na yarda da abin da Allah ya faɗa halina ne amma abu guda ɗaya ina shakkan shi Allah ya ce ni ɗan zane ne ni ko na san Allahn annabi Muhammadu in ya faɗa abu to gaskiyan magana abu ne fa daidai ka ci abu ka san daidan ka ibin daidan to an riga an yanka mishi tikiti na azaba Allah ka tsare to shine sai ya je ya samu mahaifiyan shi yace Allah ya zarge shi da wasu abubuwa wanda duk ya yarda amma fa Allah ya ce ba da zalika zalim bayan haka shi dan zina ne ta yaya ne ya zama shi dan zina sai ta nuna mai baban shi tana ta muku muku tana kumbuya kumbuya ya gara ta kore yace ko ki gaya mun gaskiya wane ne babana ko in sare wuyanki duka a biyu ni ba ni ce baki sai ta ce to kwantar da hankalinka na auri wani miji ne attajiri mai kuɗi ni shi kuma mijin baya haihuwa to da bai haihuwa sai tana kwaɗayin ta ci dumudumu ta ci dugudugu ta kwashe gado da ɗan ƙarya shine akwai wani makiyayi a bayan gidansu yana kiwo to shi take zuwa kullum ta mallaka mashi kanta ya yi hidima da ita to da cikin makiyayin nan aka same shi shi wali da ɗan mugira kaga Allah ya tona mashi asiri Allah ya ce to in duk ba ku gane wa nake nubi da wa'innan maganganun ba sanu sumuhu alal qur'an zan mashi tabo a hanci zan yaga hancin shi in mai tabo kun gani kuma duk aka dinga zagaye walidi dan mugira shi ɗaya ke da yagaggen hanci saboda ya tafi annabi muhammadu ya ce an kana zamalin wazanin ba wani abu ya sa shi ɗagawa ba saboda ya ga yana da kuɗi yana da ‘ya'ya ‘ya'yan nashi ne ko na Allah ne na Allah ne kuɗin nashi ne ko na Allah na Allah ne Allah ya ce menene kamar an ce ya ubangiji me ya faɗa ya ce ai wannan walidi dan bugiran idza tutila alaihi ayatuna idan an zo ana karanta mishi ayoyinmu na alqur'ani me yake cewa qala asatirul awwalin ai wannan bai wuce tatsuniyan mutan farko ba kamar yanzu yanda zaka ga har yau idan wani ya zo malami ba wanda wani ke da ra'ayi ba sai kaga ba ruwan shi da alqur'ani yake karantawa ko ko a'a yaro ne sai ka ji a wannan da Allah yaro da Allah me za a saurara da yaro kaza ka a kar ka damu da yaro ka zo ka ji mene Allah ya faɗa shine a wurinka to saboda haka har ila yau Allah subhanahu wata'ala yace fala yu'minuna illa qalila waɗannan mutanen ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan to a tsaya ko da saura to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma a daidai ƙarƙashin haka Allah ya rabauta mu da shehinmu malaminmu kuma jagoranmu cikin waɗanda suke tarbiyyantar da mu wato malam babba wato hadimi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shahararren masu karatun jala'ila ne tun duniya na kwance su tun aka san su da la'ila tun ma mutane ba su san me ake cewa da la'ila ba suke hidimta wa manzan Allah harshen su dai ta riga ce danye ta saba da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to Allah ya mana arzikin zuwansa wannan mahazari mai albarka muna godewa Allah wanda ya kawo mana su lafiya kuma muna gode musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara musu san annabi ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu zaman lafiya ya sa kuma su zama lafiya Allah ya ƙara mana albarkan su dan duk abin da muke yi da addu'an su ne muna godewa Allah da ya haɗa mu da su a matsayin jagororin mu Allah ya saka mashi da alkhairi Allah kuma ya shirya masa zuri'a abin da ya dame shi Allah ya masa maganin abin da yake nufi na alkhairi Allah ya tabbatar masa dukkan bukatunsa da na masu neman addu'o'insa Allah ya biya masa Allah muna roƙonka yadda ya faranta ranmu da zuwa wannan magani to Allah ya faranta ransa yadda ya kula da mu har yake ziyartar mu Allah ya kula da shi Allah ya kula da bayansa manzon Allah ya kula da shi manzon Allah ya kula da bayansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran duka mahalarta muna godewa Allah muna gode gode wa manzan Allah muna gode muku Allah ya taka ma da kowa da mafificin alkhair wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk